ونفسي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya jinjina da yabo ga ubangiji maɗaukin sarki mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa ne muke samu mu zauna a wannan guri domin ribantan damar da muka sama a yau alhamis 21 ga watan uku shekara ta 1443 wanda yake ya yi daidai da 28 ga watan goma shekara ta 2021 da izinin allah sun tala wannan shine darasi na shida a cikin jerin darussa na littafin iziya kamar yadda allah ba mu iko muka faru allahumma alimni sawaba wajen libin al-akhta darasin da ya gabata mun ji bayani dangane da abin da ya shafi a ziyada ala thalatha gairu mashru'a da kuma alistinjab alistinja watan hukuncin yin tsarki na ruwa a wannan darasi zamu ji fadlu faslun adabu qada'il haja haka ne faslun malam yace fasali adabu qada'il haja addinin musulunci addini ne wanda yake ya bambantu da duk wani addini ba domin komai ba a cikin addinin musulunci komai yana tsare hatta biyan bukata ma idan zaka yi yana tsare ga yanda zaka yi musulunci ya tsara mana to a wannan darasi ma zai mana bayani ne kan abin da ya shafi biyan bukata ladubba na biyan bukata ba kawai saka kawai zaka je ka shiga cikin bayi yadda kake so ba akwai wani abokina ya karanta a wata secondary school karkashin science and technical board a can kwai can wajen kafancan ko kuma can kafancan wallahi ke bayani ke cewa kana zaune a gidaje na malamai kana zaune ba ila ka hada makwataka da wani ko makamancin wannan wala malam sai dai kawai ka kato tsirara ya fito kawai ya ji ya shiga bayyanka ya yi alkafura kawai ya fada cikin bayin ko yana waƙan ma disco abin shi yana music yana waƙa ko ya ma da hansa ya buɗe music yana tafiya yana ihu yana rawa aka zai shiga cikin bayi da sauransu in ka gani in hum illa kal anami bal hum adall ka gani to musulunci ya tsara mana duk abin da zaka yi ga yanda zaka yi mun gode ma Allah subhanahu wataala adabu qada'il haja la dubban biyan bukata arba ashara guda goma sha hudu ne al-awwalu na farko zikrullahi inda iradatul dukhuli zikirullahi ambatan Allah subhanahu wataala inda iradatu dukhuli ya gabanin nufin shiga cikin gurin zagawa qablal wusul ila mawdi'il adha kuma gabanin isa zuwa gurin da za a biya bukata wajibi ne idan ka zo kai koyi da sannan manzo sallallahu alaihi wasallam kai a ka ambaci Allah subhanahu wataala sai ya kulu sai mutum ya ce bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith kaman yanda yake lafazin wannan addu'a da ake karanta yin shiga bayi ya tabbata cikin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman tsarin Allah to akwai ababe guda biyu da zamu kula na farko dai fadan wannan addu'a din koyi ne da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan nas ƙara son sa maka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin zuciyarka san shari'ar musulunci san shari'ar musulunci gane mahimmancin sunna da kuma shari'a da sunna na manzo sallallahu alaihi wasallam har ila yau kuma wannan zai baka wani wani tsaro na musamman daga ubangiji Allah subhanahu wataala domin duk idan ka ce Allahumma inni a'udhu bika a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith ka maida al'amari ne wurin Allah kana neman kariya wani special protection da kake nema da gare shi cewa ya Allah ina neman tsarinka daga shidanu maza da kuma shidanu mata ashe kun ga musulunci ya riga ya gama mana gashi ma biyan bukata za ka yi ma har ana nuna maka ka nemi tsarin Allah da ka da kuma da zai cutar da kai mun fahimci wannan ko na farko kewa wannan kenan sannan kuma bayan haka dan adam Allah ya maka baiwa ya mana falala na daga cikin guraren da muke biyan bukatunmu muke zubar da kazanta nan guraren junnu shaidanin su nan guraren suke samu su kuma su makale su zauna kaga duk lokacin da ka nemi tsarin ubangiji Allah Allah zai sa ka cikin kariyanka ko da ka shiga ciki kai bawali a inda suke zaune in Allah da zaka samu kariyan Allah amma idan mutum bai yi ba fa to karke ya fada cikin wata musiba wannan bayin wata ta taba tambaya ta wai bayin ina irin bayin cikin daki wanda kawai wanka ake yi ba a komai da sauran sun ce a to me sunan shi sunan shi bayi ko to shi ma dai za a yi addu'a dai a karanta in za a shiga tunda sunan shi bayi ne tunda al'ada muhakkama ko yawa al'adance ana shiga ne a gurin ana yin wanka ana tsarki wani nau'in na tsarki to ai kaga dole dai a nemi tsarin ubangiji Allah sun tada daga sharrin da wani abin da zai cutar wai kulu badal khuruj minhu bayan ka fito kuma sai ka ce gufranaka wannan shine tabbacin hadith gafara naka ne ya ubangiji Allah ko kuma ina neman gafaranka alhamdulillahi alladhi azhaba anni al-adha wa afani dukan godiya sun tabbata ga Allah wanda ya tafiya min da cuta kuma ya bani lafiya kaga Allah subhanahu ta'ala shine kadai ya isa ya kawo maka da cuta yau inda Allah ya so to fi tsarin ma da mutum ke yi ya fitar mu da kanshi Allah sai bar mutum ko bayan gida to sai muka farfesun cinka ko daktocinka ko kuma kai matsayin observer ne ko kuma kai brilliant ne kai ka isa kai makanka abu sai ka fitar da shi mu gani dole sai ka nemi taimakon ubangiji Allah wala yajuzu dukhulul khala'i bi shay'in fihi dhikrillah ta'ala haka nan kuma ladabi ne ka shiga gurin biyan bukata ba tare da ka dauki da ka dauki wani abu wanda yake bayyana da ambatan sunan Allah ba ba shi halasta haka shine wala yajuzu dukhulul khala'i ba shi bayi halatta a shiga bayi kalmar alkhala'u tana nufin wofintaccen guri open place haka to kasancewa da can lokacin sahabbai idan za su zaga sukan tafi daji ne to sai ake ce ma alkhala gurin zagawa mun banci wannan ko shi yasa ake ce ma alkhala gurin zagawa to ba shi halasta mutum ya shiga gurin zagawa da wani abin da yake akwai ambatan Allah a cikinsa amma wanda yake bayyane ya kamata a yi kaidi wanda yake bayyane a ina alarman da zai shiga bayi cikakwarkwarwarsa ba abu ba ambatan Allah akwai to amma nan sai ya zanto wala ya juzu dukhulul khala'i bi shay'in fihi zikrullahi ta'ala zahiran kun gani a kaddada dai wata kalma wanda zai nuna gashi ana ganin sunan Allah a waje kun gani ga handset za ga handset akwai Qur'ani ya zama da aka ci gaba akwai riwayoyi ko masahib na riwayoyi daban-daban za a ganshi a cikin waya sannan kuma ga set na riwayar Hafs Makila da Warshi da Kalun da Bazzi Kumbul waye waye duka a cikin a cikin waya wannan babu komai abinda ba a so shine ba shi halasta shine ka shiga da abinda yake ga sunan Allah karar ana kallo shine amma idan yana rufe ne wannan babu komai mun fahimci wannan ko wannan babu komai insha Allah ta'ala Allahu alam kal khatami kaman zubi wa dirhami da dirhami wala yajuzu listinja'u bi shay'in fihi dhikrullahi ta'ala ba shi halasta ai tsarki da wani abin da yake cikin sa akwai ambatan Allah na taba ga wani toilet paper waɗannan makiran sun yi wannan toilet paper din akwai sunan Allah a jiki to kun ga shikenan duk wanda zai amfani da tissue ya rinka kula da kyau idan har akwai sunan Allah to haramun ne ya amfani da shi wajen tsarki hakanan ma duk wani abin da ke da ta dauke da alfarma mai wani abu mai daraja ai ba ka je kawai ka zaga kawai sai kuma ka yago full scarf ka ce zaka yi tsarki da shi ba wannan albazarinci ne albazarinci ne sannan kuma duk abin da yake akwai sunan ambaton ubangiji mutum ya shiga da shi bayi gashi karar ana gani a waje to shi ma wannan ya sani cewa ya wulakanta addinin musulunci saboda ya wulakanta sunan ubangiji kuma ya wulakanta addinin musulunci abinda Allah ya ga dama ya yi masa na wulakanci duka Allah zai iya yi Allah shi kare mu kaga su ko sabani wanda ba musulmi ba za ga mutum ya shiga da bible bayi abin shi ko shiga da cross bayi abin shi a tsani na biyu daga cikin ladubban biyan bukata an yi kaddima rijilahul yusra idan za ka shiga gurin biyan bukata ka gabatar da kafarka ta dama fil dukhul wajen shiga wal yumna kuma gabatar da kafanka ta hagu fil khuruj wajen fita a ta dama ta dama ta hagu wajen shiga ta dama wajen fita in za ka shiga shiga da kafar dama a hagu ka gaba da gabatar da kafar hagu in za ka fita kuma sai ka fita da kafan dama na daga cikin mahimmancin wannan shine duk idan za a je ambaton Allah subhanahu wataala to kafan dama ita ce ake son a amfani da ita kamar yadda idan za a shiga wajen biyan bukata wajen kazanta to sai a shiga da kafar hagu manzo sallallahu alaihi wasallam kuma duk abin da zai fara yi wanda yake ya shafi ibada da makamancin wanda yana fara gabatar da damani to kaga wajen fita din nan tunda ai zaka fita ne wajen shiga zaka shiga wajen kazanta ne to don haka sai gabatar da hagu wajen fita kuma kaga zaka fita ne daga wajen kazanta sai gabatar da kafan damanka a thalithu na uku an yaqdi hajatahu mutum ya biya bukatansa wa huwa jalisin alhanin yana zaune to a nan zaunan wannan ya danganta da ɗabi'a ce ta mutane mu dai dukkanmu nan dai najeriya dai galibi in dai ba dai bayin bature ba masan bature ba ba ma zama kan gurin zaga kuma ai ba ma halasta a ce ka taɓa gurin da kake zaga bakin masai mutum ya sa hannu ba shi halasta ko kuma inda mutum ke bodi shi ma ba shi halasta to a nan wannan gaskiya akwai abin dubawa a nan a ce inda za ka zauna kuma nan ne inda za ka biya bukata kuma nan ne za ka zauna kaga kwayoyin cuta za su ta maka cikin jiki kenan sai dai ya zanto durkuso tsuguno tsuguno to allahu alam arrabi'u na hudu na'am wajen zugunawa ko? eh to alhamdulillahi aljulus kenan sai ya zanto ma'anansa da da da da tsuguno kenan eh da tsuguno kenan to wannan yayi insha Allah subhanahu wataala amma ko idan har ya zanto da zamani wannan kaga wannan ba shi halasta ba shi halasta ka zauna a gurin da zaka zaga ko kuma kake zuba kazanta na farko dai cuta zai dama ka na biyu kuma kazanta shi ma zai dama jikin mutum to ka kazanta kuma ta dawo jikin mutum ai kuma abu ya lalace ka gani musamman mu musulunci musulunci ya nuna mana nisantan kazanta a kodon hali kan nisanci kazanta Allah kuma illa baka da ikon nisantan kazanta wannan kuma wani hukunci ne kuma daban barakallahu fikum arrabi'u na hudu an yudi masitira mutum ya dawo mantar da sitira yayin da yake biyan bukata hatta yadnu min al-ard har sai ya kusanci ƙasa sosai ba wai tun kana tsaye kawai ka ja wandonka ka ka tuka kwabala wandonka ba tun kana tsaye ba a'a ana so ne kana tsugunawa kana jan wandonka kana tsuguna kana jan wandonka yayin da ka kai ƙasa ba za a iya ganin al'auranka ba shikenan sai ka janye suturanka ka biya bukata da can duk haka ake yi wasu ma kafin su shiga bayi har mata fa kafin mata ta shiga bayi za ta jawo zanin ta gabaki ɗaya ta daga tsirecinta sai ta shiga bayin ta biya bukata to alhamdulillahi yanzu wannan kaga din maguzanci ne yanzu alhamdulillahi karatu ya isa ya shiga gurare daban-daban gaskiya ana gyara wannan to Allah ka sa mu dace amma akwai guraren da kuma har yanzu abin mamaki sai ka wuce ka hango kato da kato suna wanka tsirara a rafi ko kuma wajen wanki sun yi wanki sai kuma su da kasi ta abin nan ina gurin gadan nan wurin fadamin nan na hanyar kano to haka za ka gani wani lokaci abin malam gudun ban takaici da bakin ciki sai kama na nyc ko la haula la quwwata illa billah tunda wurare ne inda ne zan fara Mm.
ina ganin haka lama da barana kawai Allah ya sa ni irin makaranta ne na maza wallahi kan mun malam za ga musu malam zai ta kan kin sa suna ta wani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai ana samun mu kai subhanallah Allah mun gode maka ai watan wannan shine fosin culture din shi bai bature bai yahudi tsirici ba wani abu bane tsirici ba wani abu bane su to haka su ma kiristocin mu na nan su ma suka dauka tsirici su ba wani abu bane a wajen su wallahi malam tsirici ba wani abu bane hakan shi haka akwai wani ana ce mishi Abdulsalam Allah ya ji kanshi ya rasu kwanaki shi ma labarin da yake mamu kenan da ya je da ya je camp na NYC a kudu wallahi tallahi malam haka ya dawo ki bamu labari kazanta malam tsirici dai kana fa bayi mace za ta shigo ita ma ta zo ta ta zo ta wanke jiki ta wanka la haula la quwwata illa billah
kana bai sai goma shi jama'a da shi da bai la haula la quwwata illa billah suna mamaki da kalmar da wata da suna mamaki wannan shi wannan eh mana kai ka san bushman no sense kai Allah mun gode muka da ka ba musulunci mm mm wallahi da cikin NYC kan mun cikin sauki mutum zai zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutum sai adda akwai wani abokina Allah zai kiyaye tare muka yi digiri da shi shi kanshi an tura shi anambra da yake Allah ya sa yana da tarbiyya yana na angon juma yana da tarbiyya ta addini ba wai ilimin addini ke da shi ba amma yana da tarbiyya ta addini wallahi wallahi malam ya kasa zama a can ya kasa zama dole ya gudu ya ce malam malam in ka je ka ga mutanen nan tsiraici dai tsiraici ba wani abu bane su a wajensu tsiraici ya ce sai ka ga ka shiga bayi ne wai mace ta shigo ita ma za ta yunka kamar yadda kake nunawa idan har kana kunya kana kau da kai kana wannan sai su nuna su ai ai su ai ev- ev- ev- everything is normal everything is normal kowa ya san kowa bai ba kai baka waye ba kai bushman no sense ne to gaskiya kaga wannan ya kamata a ce musulmi mu tashi mu yaki wannan abu muna zuwa kana zuwa kana muna zuwa muna NYC ana shiga cikin kam amma har yanzu ba wanda suke kokari su hoɓasa su kira gwamnatin Najeriya wannan irin fitsara da ake yi ya waje ba a ce an kaure shi ya waje ba a ce an kaure shi to Allah ya shirya Allah shi kare mu alhamis na biyar an ya tabi da arajilihi rijilhil yusra mutum idan zai biya bukata ya dogarantu akan kafarsa ta hagu malamai suka ce hikimar haka wannan shine zai ba da dama kazantan ya fita cikin sauki asadis na shida ilar rabi zuwa na bakwai ilar rabi ashara zuwa na goma sha bakwai an yi farija bai ne shi shine mutum ya bude tsakankanin kafafuwansa guda biyu don idan mutum ya tsuke kafafuwansa guda biyu kazantan ba za ta samu daman fita ga baki ɗaya ba wa an yastanibal mawdi'al sulba kuma mutum ya nisanci wajibi ne mutum ya nisanci guri wanda yake mai tsauri domin guri mai tsauri kana biyan bukatar ne kana biyan bukatar ne kazanta na dawo maka a jikinka to kaga wannan musulunci ko ya hanance mu akan a bari kazanta ta rinka dawo maka a jiki wal ma'ar rakil kuma ladabi ne ka nisanci gurwa wanda yake tsaye guri ɗaya stagnant water na'am walma adda'im shukran shukran walma adda'im da ruwa wanda yake tsaye guri ɗaya ladabi ne kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya hane mu akan yin bawali ko bayan gida a wajen da ruwa yake a cikin ruwan da yake tsaye guri ɗaya ba domin komai ba saboda wannan na farko akwai kariya na kokarin ba da kariya na na na na na, na lafiya saboda idan kai wani ya zo ya sha wannan ruwa ya kamu da cuta kaga ai kai contributing wajen yaduwar cuta ka gani sannan kuma ga kazanta shi ma har ila yau Allah shi kare mu wa an yugati ya ra'asahu sannan kuma yana da kyau mutum ya rufe ka ya rufe kansa sai dai wannan babu hadisi kai to ina mutum ya je gona ya je zai biya bukata ba galibi da gona galibi ba zu- ba cika zuwa da hula ba to dai mazhaba suna son ladabi ne ka rufe kanka kuma wannan babu laifi wa Allah ya takallama kuma sannan ladabi ne kada ka biya kada ka yi magana yayin da ka je biyan bukata illa ni muhimmin sai dai dan wani al'amari mai muhimmanci ka khawfi fawati nafsi kaman gudun ko kuma tsoron kubucewan rai kaga kana biyan bukata sai ka hango wani yaro ga cin zije zaga rijiya a zije bakin rijiya ya fada to babu kuma idan ka kira waɗanda suke kusa ka tura su su je su hana shi ko su ɗauke shi kada ya fada rijiyar nan ko ya halaka au malin ko kuma ga wani zai sace dukiya sai ka tura a je a a je a ɗauke dukiyar ko kuma a kore shi babu komai wannan wani ya taƙiyar rih hakanan kuma mutum ya guji gurin iska ba domin komai yayin da kake biya bukatar nan wani iska zai iya ɗaukan wari na wannan bayan gidan ko feshi na bawali ya je ya watsa musu to kuma kaga wannan ai baka kyauta ba to ladabi ne ka nisanci gurin da yake akwai iska ta yadda iska ba zai rinka ɗaukan wannan warin bayan gidan ba ko bayan gidan ba ya tafi da shi inda ke mutane suke ko suke zama ya je ya zuba wal hujur kuma ladabi ne ka nisanci rami ba din koyi ba saboda kada ya zama akwai maciji a ciki ko wani abu mai cutarwa kamar jinnu sauransu su fito su cutar da mutum wal mala'ina thalath sannan kuma da mala'anta guda uku din nan kamar yadda ya tabbata cikin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam wajibi ne ka nisanci wannan guri ba domin komai ba saboda idan ka kuntata ma wani to kai ma kai maka saurar naka kuntata man fa sannan kuma wani inda wani zai je bauli a inda mutane suke zama ko karkashin inuwa ko bishiya wacce take yin ɗaya shikenan sai aka samu wani wali daga cikin waliyan Allah ya zo gurin da nufin ya amfananta da gurin sai ya ga bayan gida ya tsine Allah ya tsine mu wanda ya bayan gida a nan gurin kaga ai hakki ne karke addu'an shi ta kama mutum to Allah shi kare mu wa hiya mawadi'u julusin nasi wai almala'ina salatin nan in baka san su ba su ne guraren da mutane ke zama wa turuqatihim da kuma hanyoyinsu wa an yastatira an ayunin nasi sannan kuma wajibi ne ka siturtu daga idanun mutane domin bayyanar da bayyanar da tsaraici bayyanar da alfasha ne haramun ne mutum ya tsaya inda za a ganin ka ganin tsaraicin sa wa an yaba'uda an masami'ihim kuma ladabi ne ka nisanci inda mutane za su rinka jinka to kai ne ka shiga cikin bayi kila ga sarkai a kila gidan sarkai ne ko makamancin wannan ga mutane kusa ka ci wake ko makamancin wannan kawai malam mutum na ta kara yana ta jiniya kaga ayi mutunci zai daraja za ta ragu mutunci zai ragu ayi ka gani Allah ka samu dace wa in kana halas ne babu komai amma ai kaga ayi daraja ba za ta abin daraja za ta ragu na ga wani bidiyo wani ko majalisar barke duniya ne a ko kuma wata majalisa da ce dai suna zaune na turawa da sauransu to sai ya zama wanda wanda wani babba ne daga cikin turawa da ya tashi zagawa ana cikin mitin sai ya taba wurin zagawa kuma sai ya sha'afa ya cire spikan da ke tare da shi makale a jikin necktie ɗinsa haka yi shiga mana yana ta ƙara su suna nan suna ci gaba da bitin shi kuma yana can bayi yana ta ƙara yana ta jiniya abin kuma gurin bitin kuma kuma ya tsaya kuma ana ta dariya da makabacin wannan tura ne sosai ba wai comedy bane kuma a'a sosai reality ne haka abin ya faru Allah ka samu dace to ka nisanci guraren mutane in ka yi rihi an ji ƙara ba ya haramun ba ne amma halas ne ya yi to ka gana aibatu zai zub da mutunci ka gana shi ne bahaushe ke nufi da akan bar halas don kunya ka gani to mana gidan budurwa mana kaje gana da budurwa da sauransu biyan bukata ya zo maka sai ka shiga bayi ka dinga jiniya kana kara ga sirgai a gai kuma babu dadi yayi to Allah ka samu dace idan kana idan kana fil fada idan ya zanto a guri ne wanda yake budaddan guri daji ne wa an yastaqbilu al-qiblata wa an la yastaqbilu al-qiblata kuma haramun ne kada ka nisanci kada ka fuskanci kada ka fuskanci al-qibla saboda akwai tozartarwa da wulakanci ga al-qibla wa an la yastadbiraha kuma sannan kada ka juya ma al-qibla baya idza kana fil fada amma shi ma wannan fa idan ya zanto a budaddan guri ne a daji ne open place kun ga wannan saboda akwai wulakanci tozanci ga alƙiblan da kake fuskanta kake ibada ka juya mata baya ko ka fuskanta walam yakun fihi satirin ya kuma ya zanto babu wata sutura kenan idan mafhumin mukhalafa na nuna idan akwai sutura nan babu komai za mu je magana malamai akan haka wannan ya tabbata cikin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ya hane mu da fuskantar alƙibla ko kuma juyawa ma alƙibla baya don biyan bukata to dangane da wannan hadisin da ke magana akan haka wannan ladabi malamai suna da mazhababa guda uku akwai mazhaban farko su sun haramta cewa ko da kana guri ne wanda yake akwai sutura tsakaninka da alƙibla kamar bayi kamar yanzu haramun ne ka fuskanci alƙibla ko kuma ka juya ma alƙibla baya wannan shine abin da mujahid ya tafi kai da ibrahim an-nakhai da imam sauri kuma wannan shine abin da ibn timiya ya zaba haramun ne ka fuskanci alƙibla ko kuma ka juya ma alƙibla baya koda ko koda kana cikin gini ne kun gane akwai sitara tsakaninka daga da alƙibla sannan kuma akwai malaman da suka tafi akan halas ne kawai halas ne jaiz ne sawa'un ma ko da gini ko ba gini babu komai ka fuskanci alƙibla abinka ba haramci ba ne wannan ita ce abin da su urwa suka tafi a kai da rabi'a da dawo da zahiri sannan kuma akwai malaman da suka rabe idan har ya zama a guri ne buɗaɗɗe kamar daji to wannan haramun ne ka fuskanci alƙibla haramun ne ka juya ma alƙibla baya wannan kuma shine magana mafi ƙarfi amma idan a cikin guri ne idan a cikin bayi ne akwai sitara tsakaninka da alƙibla to wannan babu komai za ka iya fuskantar ko'ina wannan shi ne abinda imam malik ya tafi kai imam shafi'i imam ahmad da isaac bin rahuya abinda suka tafi kai kenan cewa idan babu sitara tsakaninka da gabas to haramun ne ka fuskanci alƙibla ko ka jiwa alƙibla baya idan ko ya zanto akwai sitara tsakaninka da alƙibla to wannan halas ne ka fuskanci ko'ina wannan kuma shi ne mazhaba mafi tsakaituwa ka yi aiki da hadisin da da ke magana akan hani ko na farko kenan sannan kuma na biyu wannan kuma ya fi ya fi yalwa ya fi sauki ba domin kuma ba akwai bayin da yake kuntatacce ne ba zai yi ka iya juya ma alƙibla baya ba ko kuma ka karkace ma alƙibla ba dole sai ka fuskanci alƙibla ko kuma ka juya ma alƙibla baya musamman irin waɗannan bayukan to kaga a ce a tilasta maka dole sai ka karkace ma alƙibla idan gurin kwatantacce ne ya za ka yi ya za ka yi to wannan shine mazhaba ko fahimta mafi sauki mafi sauki idan babu sutura tsakaninka da alƙibla haramun ne ka fuskanci alƙibla ko ka ji alƙibla baya idan ko akwai sutura to nan babu komai mazo sallallahu alaihi wasallam idan zai tafi je biya bukata ai anas bin malik shi da wani yaro kwatankwacinsa sukan ɗauki sanda da abin zagawa kamar buta ko kuma salka jaka na fata sai su kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam inda zai zaga suka yi mishi salka dai na fata wannan kowa ya sani yana bi yana tsarki ne da shi ko da ruwan da ke ciki ko to sanda kuma fa kafawa yake sai tsakanin shi da alƙibla akwai kuma malaman da suka tafi suka tafi akan cewa ai hanin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi makaruhi ne makaruhi ne to wannan kuma su sun yi guluwi basu dai gaskiya basu basu basu kyautata fahimtar su ba anan Allah ka sa mu dace Allah shine mafi sani saboda haka gaskiya matsala ce khilafiyya matsala ce khilafiyya mafi daidai shine mazhabata uku idan babu shamaki tsakaninka da gabas haramun ne ka fuskanci gabas ko ka jiya ma gabas ba in ko akwai shamaki wannan babu kuma ka fuskanci duk inda ka samu damar fuskanta Allahu alam akwai waɗansu wani naga su kuma suna tsananta ma mutane ko a cikin bayin ne dole sai ka karkace ma alƙibla ya yi haka a hadisin abu ayyub al-ansari ai kaga sukan yi kokari su karkace ma alƙiblan ko amma kuma sai su nemi ne sai su nemi gafaran ubangiji saboda kyamantar aikata abin da yake akwai sabo cikinsa ka gani sannan kuma duk malaman mazhabobin nan galibi sun tafi akan in dai in dai akwai sutura wannan babu kuma ya fuskanci ko ina ka gani to amma kuma matsalar khilafiya musamman irin wannan sai kaga mutum ya tilasta a dole kawai ka juya malikibla kaka fuskanci alkibla kaka juya malikibla baya ba kuma in dai kana bayi ne sai ka karkace malikibla ta ya za ka kace ka tilasta mutum wannan domin din shekul islam bin timiya ta fakan haka a to shekul islam bin timiya Allah ji kansa matsalan da bai jumhur basu ba su tare da shi shikin dole suka ce sai a ci zambe shi kaga mu ahlus sunna taimakon da ubangiji Allah sun ta'ala yi daga cikin taimakon ubangiji da Allah ya mana ko mun matsayin ka a musulunci idan ka faɗa abin da yake ba kai daidai ba ko jumhur ba su tare da kai za a ije maganar ka za a ije maganar ka to Allah ka sa mu dace Allah shi mana jagora na'am sai menene fa in kana fihi satiran fa in kana fihi satirun ma'ana satirun idan ya zanto gurin da zaka je biyan bukata akwai sutura tsakaninka shamaki tsakaninka da gabas fa fi manihi kaulani wajen hana mutum fuskantuwan alkibla ko jiya ma alkibla baya to akwai zantuttuka guda biyu almuktaru min huma almanu zababban ra'ayi shine hani ko da ma dai a cikin inda akwai sutura ne tsakaninka da gabas tsakaninka da gabas karka juya ma gabas baya kuma karka fuskanci gabas to shi ma dai nan dai a matsala ce wanda ke malamai sun sabani a kai mafi daidai in Allah da shine mazhaba ta uku kamar yadda muka kawo shine wanda Imam Malik ya tafi akai shine wanda Imam Shafi ya tafi akai Imam Ahmad da Ishaq bin Rahuya akan cewa idan har akwai sitara tsakaninka da gabas wannan babu kuma in ka je malkula ba ko kuma ka fuskanci alkula din insha Allah ta'ala Allah shine mafi sani wa amma fi'luhu fil manzil amma aikata shi a cikin gida fa yajuzu mutlakan wannan ya halasta kawai to ka gani kun gani anan ya ce fa in kana fihi satirun fa fi man'ihi qawlani al muktaru minhuma al man'u ba akwai sitira ba to kuma sai ya ce mana nan wa amma fi'luhu fil manzil amma aikata hakan a gida wato ma'ana cikin bayuka irin namu ginannu fuskantar alƙibla ko jiya ma alƙibla baya fa ya juzu mutulakan ya halasta kawai ya halasta kai tsaye kawai za ka iya fuskantar alƙibla za ka yi jiya ma alƙibla baya ani sawa'un kana hunaka satirun ina nufin akwai sutura tsakaninka da gabas am kan amla amla ko ko babu kana hunaka mashakka akwai wahala na rashin juya ma alƙibla baya ko ko fuskantar alƙibla din amla ko ko babu wahala kun gane to in ku dubi maganganun nan guda biyu menene bambancin a daji inda akwai sutura da gida kuma duk ba akwai sutura ba to kaga shikenan babu komai babu komai kun ga a gidan ma ya nuna koda su koda da sutura ko babu sutura in dai budaddan guri ne haka ai dole dai akwai garu ne wanda yake wai gidan ko ko gini wanda yake ya ya sha makanci tsakaninka da alƙibla ka gani na'am kace mini a damar abin da ce ya fi da gini da aka yi eh ne can ba gini ne ko dan wani abu ko da ni haka ina da gini eh ko da ni ko sosai ai sutura an ce sutura zai daukan komai zai daukan komai to ka gani dai ah, mafi karfi shine in akwai sutura nan babu komai Allah shine mafi sani na'am to subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk